بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي baya ka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi al-hambali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sundu yau muna goma ga watan dulqada 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna fata allah mana muwafaka wannan kuma shine darasinmu na arba'in da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kitabu sala muna cikin babun jami' babi wanda ya kumshi hukumce-hukumce na sallah daban-daban kamar da muka faɗa can baya malam ya yi isradi mana sai ya ɗauki jumla na hadisai sai ya musu babi yanzu kuma da ya zo daga ƙarshe kawai sai ce babul jami'a babi wanda ya kumshi komai da komai ya haɗa tattara hukumce-hukumce na sallah daban-daban to shine kuma sai yake ta zano su malam wa mai sharhi wanda muke bi shi ya ce zai ɗauki waɗannan hadisan kowanne sai ya mishi tarjama sai ya mishi bayani ina ta fahimta to darasi wanda ya gabata mun ga hadisai kuma lalle malam ya musu kowane hadisi malam ya mishi ya mishi bayani kaga wato hadisi mai bima na ƙarshe wanda muka yi malai ce babun nahi anil kalami fi sala sannan sai kawo kaga shi mu'allafin littafin na asali bai yi wannan ba haka nan yayi babu tahiyyatil masjid duka haka malai bawa masu to insha Allah kenan yau zamu tashi inda malai ma matashiya shine babul ibradi fi zuhri min shiddatil harbi baban da yake bayani akan a sanyaya a sanyaya sallar azabar a yayin da ake cikin tsanani na zafin rana an fahimta ko ko ana ku babu wannan to sai wannan hadisin da zai biyo sai ku sa su wannan matashiya babul ibradi fi zuhuri baban da yake bayani akan sanyaya sallah ta azahar min shiddatil har saboda tsananin rana tsananin zafi to sai a sanyaya ta mali ce alhadisu tasi ba'da mi'a hadisi na 109 kenan an abdullah ibn umara وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم wannan hadisin a takrijin shi ya gabata kenan bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hadisin abdullahi dan umar da abu huraira da tabbata a gare su sun ce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala lalle shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan shtadda al-harru idan zafi ya tsananta kenan rani yayi rani kamar wannan zamanin da muke ciki a yanzu haliyan kenan idan rana ta tsananta zafin ce kai kololuwa manzo sallallahu alaihi ya ce fa abridu anis sala kiran ku sanyaya game da sallah kalmal abridu mali ce yuqalu abrada idza dakhala fi waqtil bard shi ma na abrada idan mutum ya shiga lokacin sanyi sai a ce min abrada kinan kuma akan cewa an jada liman dakhala najidan wa athama liman dakhala tahama duka wannan sunan yankuna ne to wanda ya shiga wannan wurin sai a ce wanda ya shiga najad sai a ce an jada wanda ya shiga cikin tahama sai a ce athama to wanda ya shiga lokacin sanyi sai a ce mai abrada ina ta gani mana abrada kenan fa abridu anis sala mana ku ja lokacin sallah har ta shiga lokacin da wannan kaifin zafin ranar zai karye sai manzo sallallahu alaihi cewa fa inna shiddatal harri domin tsananin zafin ranar nan da muke ji min fai'i jahannam yana daga numfashi da tiriri na wutar jahannama min fai'i jahannama le ce abin cewa intisharu harruha wa galayanuha watsuwar zafin ranan da kuma tafalfasan mana ke watsuwan zafin ita jahannama da tafalfasanta shine yake haifar da wannan tsananin jahin ranar da muke ji na rani ana fahimta ko to anan ma yake cewa min ai kaga ce min faihi jahannam ko yana daga cikin tiriri ko na lumfashin wutar jahannama wale ce nan min ta tabi'idiyya ce ma'ana kai min liljinsu ce lalit tabi'i ana fahimta kenan idan muka ce min jinsi ce kenan wannan zai kai ranar da muke ji iri ne na wutar jahannama ba shi bane ba shi bane irin shi ne in muka ce min liljinsu ce jinsin shi ne irin shi ne an gane ko sai ce lalit tabi'i ma'ana ba ta cewa ba ne wani bangare ne na jahannama yake zo mana sai ce kamar yadda imamul mizzi yake cewa misalin hadisin aisha da tabbata a gare ta da isnadi mai kyau aisha take cewa man arada an yasma'a khariral kausar duk wanda yake so ya ji ƙaran gudun ƙorama ko tafkin alkausara to falyaja al'isba'aihi fi udunaihi to ya sanya yatsun shi guda biyu a cikin kunnen shi kunnon shi guda biyu an gane ya ce to irin wannan min ɗin ta nan to irin ta nan inci yanzu duk mutumin da ya haka kowa ya mi za ka ji za ka kama abu yana yana tahiya ya ce to duk mutumin ta ce duk mutumin da yake so ya ji karan gudun tafkir a kausara to ya sa ya tsin shi guda biyu a kunne in ka sa wannan dimkin da kake ji ba shi ba ne milkin ba ba shi ba ne yake zawa wa irin shi ne ya ce to ita ma wannan milkin a nan irin ta ce ta cewa zahirar da muke ji yana daga numfashin wutar jahannama ya ce to wannan milkin ta jinsi ne ma'ana irin shi ne an gane ko? to amma wato milkin nan a wani an muka kalli waɗansu tafsiran wato suna nuna milkin tabi'idiyya ce milkin tabi'idiyya ce ma'ana zafin nan da muke ji daga jahannama ne wani abu ne daga cikin wutar jahannama an gane ko saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ishtakatin naru ila rabbiha wuta ta kai kukan kanta da kanta a wajen ubangijinta ta ce ya rab akala ba'di ba'da ya Allah shashe na yana cin shashe na zagi yayi zagi in ji wutar da kanta annabi sallallahu alaihi yake cewa sai fa amara laha bi nafasaini sai Allah ya umarci ta to yi lumhashi biyu in ji manzo sallallahu alaihi sai ce nafasun fi shita wa nafasun fi saif lumfashi daya a zamanin sanyi ɗayan kuma a zamanin zahi mana in ta ja sai mu ji sanyi in ta maido sai mu ji zahi ana fahimta to kaga wannan hadisi ya nuna maka kenan wato wannan min din wallahu a'lam lil jinsi ce kallo zuwa ga wannan hadisi an fahimta ko yawa a kenan dai wannan hadisin ga irin bayanin da yi sai mu ga irin fa'idodin da shi wannan hadisin yake dauke da shi abin da zama fa'idantu da shi a cikin wannan hadisin na farko shine mustahabbanci an so a jinkirta sallar a zuhur a lokacin da ake cikin rani irin wannan zamanin har a sanya mana lokacin sallar har zafin wannan kaifin zafin ranar ya karye an fahimta sai malamai suka ce wannan ibradin da aka nema daga gare mu cewa fa'abridu an sala ku sanya ya sallar to shari'a ba ta zo ba da wani haddi da ta bada yaya ne za a yi za a kai rana ta yi kaza ne ta yi kaza ne babu wani haddi ta kamamme wanda shari'a ta haddadi na cewa mu sanya ita wannan sanya wannan sallar an gane ko sai dai al'imamu sana'ani ya yi bayanin cewa al'akarabu abinda ya fi kusa filisti dilali wanda za a kafa hujja da shi ala bayani mikidariha akan cewa ga gulgudun irin sanyayawan sai ce ma akar jahu shekhani shi ne hadisin da imamul bukhari da yawan musulun suka fitar da shi min hadisi abidarrin daga hadisin abidar kala yake cewa kunna fi safari in ji abizar mun kasance muna cikin bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kina ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fa arada al mu'adhdhinu an yu'adhdhina lizuhur sai ladan bilal kenan ya ga cewa zawali ta yi sai yayi niyyar yayi kiran sallah wa sallal azhar fa qala sai mu zo ce mishi abrit sanya yare sai ya bari can kuma fa'ara da an yi azina sai ya sake kuma wa zai sake kiran sallah na ganin kama an sanya ya faƙala lahu abrid manzo ce a'a dai da ƙara sanya yawa sai ce hatta ra'ayina fai a talun ya ce sai da muka ga inuwan tidinnai sai da muka ga inuwan tidinnai idan aka ce tal madunar jabal duk abinda ba dutse ba irin wannan manya-manyan ƙasa ya taru haka tubu kawai da ka tubu kawai to sai da suka ga a tatidin ne sun fitar da inuwa to imam sani sana'an yake cewa an har akwai abin da za a kafa hujja da shi na ga irin yadda aka sanya yan ya ce to wannan hadisin shi ya yi kusa-kusa da a kafa hujja da shi to malamai suka ce wato kaga wannan hadisin yana nuna cewa ashe kaga jan ba karamin ja bane ake tudu tudu hoye hudu inuwa sosai ranar hita karkata da yawa an fahimta ko yanzu sai an kusa karfe biyu da rabi zuwa uku ma to kuwa abin za a wannan kishi a kenan kaga wani hadisin yana nuna cewa sanyaya wanda za a yi gwargwadon da inuwa za ta bayyana a katangu da sauran abubuwa ne Allah ta'ala ala wa alam an bayyana kiran dai jan za a dai ja ne sosai har kaifin ranar ya yau ya gushi fa'ida ta biyu a wannan hadisin cewa wato hikima hikimar da yasa aka shar'anta mana aka mustahabbantar mana da wannan cewa idan muna cikin rani mu sanyaya sallah hikimar shine nema ma shine sallan raha a lema mishi hutu a cikin sallar shi saboda sallah wata aba ce wanda suke cewa ru'inta shine khushu'i shi kuma wannan khushu'in akwai abin da suke taimakawa a same shi yana daga cikin wanda zai taimaka a same shi shine wanda zai yi sallah ya kasance jawi yanayin da za ka yi sallah ya kasance mula'in ya dace an fahimta ko ya ma ka zo cikin ɗankarin zahi to wannan zai dame ka ka shiga har ma ka fita daga cikin mai kushu'in da ake so ka yi kenan hikimar da ya sa don mu samu hutu mu samu nutsuwa kenan hankalinmu ya dawo jikinmu sai mu yi sallah a cikin jin daɗi ana fahimta na a hikima fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin wato annal hikimata ko annal hikam ya duru ma illati wato kowace hikima takan zuwa ta dawo da illata yanzu wani dalili wani illa ne yasa aka ce musanya ya sallah zahi ne ko in aka samu zahi to wannan mustahabbancin ya zo in aka rasa shi ya gushi an gane kira yanzu in zafi ya zo to a lokacin ne abinda aka fi so mu sanya ta amma an ba cikin zahi ba ake to yanzu abinda yake menene ne ta koma sauran salloli kowace a yi ta a farkon lokacin ta wannan sallar ta tafi an gane ko na kenan idan mutum ya samu ko aka samu wannan zafin to kenan wannan hukuncin ya tabbata an kuma babu to wannan hukuncin wato babu shi an fahimta yawwa to yanzu misali kamar mu a lokacinmu a yanzu sai wani lokaci da ke tunani yanzu aka ce fa'abu da yanzu kare na lokacin azar da ke shiga sha biyu da nawa ne sha biyu sha biyu da sha biyar sha biyu da sha biyar lokacin azahar zai shiga to a kaddara a ce ka yi ta sha biyu da rabi sha biyu da minti arba'in arba'in da biyar ka hau ma zuwa ƙarfe ɗaya zahin ranar da ake samu a ƙarfe ɗaya ana samun shi a ƙarfe biyu yanzu in aka ce aka an aka ce misali za a yi ta ƙarfe ɗaya aka ce a sanya ta ya kamata ta ƙarfe biyu an sanya ana samun sanyin da ni a tunani na ji da ke kamar ranar tana tahiya tana kai kololuwanta da kai za kai kan wajen ƙarfe uku da ko take karya ta sanku ko ba kamar yanzu aka ce za kai kamar sha biyu da rabi to kai ka fi sanyayawa sama da wanda ya ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu tun da hanzu bata kai kololuwanta ba allahu alam dai yanayin amma su a malamai na fikihu idan aka ce fa abin duhu ma'ana akhiru ku jinkirta ta to amma aka kalli illar tun lokaci a yi ta da farkon lokacin ma za a fi sanyin da aka ci aka jinkirta ta an fahimta ko wallahu alam shi dai ga illa da ya sa annabi sallallahu alaihi ya shar'anta wannan idan har aka same shi a farkon lokacin to kaga ai a nurun ala nur kenan kun sanya yan kuma kun yi sallah ami a farkon lokaci sai wani abun ma'auno ne ke auna kamfaratir ɗin na yaushe ne ke ina ƙololo shi yana kai wajen 14 haka wajen 14 trans zuwa kenzar duk ya ƙololo shi ce za ga wannan wurin a yi shi a kusa-kusan nan ma yana ga shi da yi wallahu alam na'am kenan dai ba za a yi a gani yadda ya dace ina ta gani sai fa'ida ta hudu wato zahirin hadisin da kuma irin hikimar da ta sa aka shar'anta mana wannan ta wannan hikimar ta game kowa da kowa ta game mai yin sallah a masallaci da jama'a da mai yin sallah a gida ana fahimta domin gabaki ɗin suna yin tarayya cikin mai cewa wannan zahin ba shi da bambanci da gida da masallaci a ko'ina ne da wannan damuwa ya ka same shi to yanda yake mutumin masallaci an sharanta mishi in jinkirta da jinkirta to kai ma haka na gida kenan da mata da sauransu su ma an shar'anta musu su yi sai su jinkirta sai su yi wannan ibradin in har jinkirta ta shi ne zai za a samu wannan sanyin to su ma ta shahe su kenan ta shahe ɗan masallaci ta shahe in gida saboda mi kenan illar duka ta shahe kowa da kowa kowa zai samu zai damu da wannan zahin amma in zahin na ya karye to shi kenan ka kowa zai walala kuma yi sallah a cikin kusuri da rashin takura fa'ida ta biyar a cikin wannan hadisin hadisin yana nuna cewa an shar'anta ma duk wani wanda zai yi sallah to ya nisanci ya yi nisa da dukkan irin ababen da za su shigantar da shi an fahimta idan har yin sallah a lokacin ta shi ya shi to a lokacin zafi ya yi yawa zai takura kai hana ka kushu ya kace to jinkirta ta ina abin da ba wannan ba ina abin da kai ne za ka haifar da shi na ya dame ka a cikin sallaka ya ɗauke maka shuɗi kamar a ce za ka yi sallah ga waɗansu suna hira nan kakan iya canza wuri ko ka yi nisa da su to in ka zo gindin su kana kana saurare ya kai ka haifar da wani abu abin da ba kai ma ka haifar da shi ba Allah ne ya tsara yadda duniya suke ta yi haka abin ya kasance aka ce to ga yadda za ka yi ina kai za ka yi kana sallah ko ka kunna tele ko kunna radio kana jin wata emission kuma kana sallah daga yi wa kyauta ba ba ka yi daidai ba an fahimta ko kiran da aka hadisi yana nuna duk abin da zai ɗauki hankalinka a cikin sallah ko ma mine ne to ka guje shi saboda wannan nema aka shar'anta mana cewa idan abinci ya zo kana jin yunwa to ka ci abincin bari sallar ko masallaci da an ta da ikama ga yunwa ya dame kanka zo masallaci ka yi kabbara hankalinka yana akushinka na gida zamna ka ci tuwonka ko sun kare in ka zo kai sallaka shari'a ta baka dama to na kai ka haifar da wani abu kawai don ta shi a samu irin wannan wa wai shi kan labarai ya bar shi ya je shi tsuntsu biyu da dutse daya to wannan gabaɗi ne ma za ka rasa saboda shi labarin za ka ji bai baka komi a wannan zai amfane ka kuma baka yi bayan da zai amfane ka an yi banza a banza kenan kina da haka diyan da mutum ya yi ƙoƙarin iyawar shi ya samun makan shi yanayi wanda yake mafi dacewa na yadda zai samu kushuyi a cikin sallar shi don ta yi kima ta yi daraja a wajen mahalicin shi kuma wannan sallar ganawa ne da kankanin wato bawa da ubangijin shi tana so a samu ladabi da kankan da kai ina ta fahimta na'am sai hadisi na gaba malik ya cewa al-hadithul ashir ba'da al-mi'a hadisi na ɗari da goma idan ba ku manta ba ai malam can harko ya mana wata ishara cewa idan ya zo kan hadisin wato jinkirta sallah game da zahin rana to ce zai janyo wani hadisi ya tsallake hadisi biyu ya gama saboda maudu'in yana kusan tafiya daidai hadisin da yake bayanin cewa na sahabbai idan suna sallah ga zafin rana to sukan sukan sa rigunansu lokacin da za su yi sujada don ya kare su game da zahir ranar da ƙasa take da shi an gane ko kenan yanzu shine malam he janyo shi shine hadisin anas kenan sai ku tsallake hadisi ɗaya biyu sai ku je na gaba shine an عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت شكو كنت لك بكنا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أهدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط صوبه فسجد عليه أخرجه البخاري في الجمعة ومسلم في المساجد a hadisin anas ya dala tabbata a gare shi yake cewa kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi shiddatil harri a tsananin rana mana lokacin da rana tana cikin zafinta an fahimta ko yawa za mu ga bayani kaga can ya ce fa abridi bi sala ko kuma yanzu na annabi sallallahu alaihi ya yi sallar su fi shiddatil harbi a tsananin rana to ya kuma can ya yi umarni kuma yanzu amma na umarnin da yanzu shi sabani shi ke yi za mu ga bayani ana take cewa fa'ida lam yastati ahaduna idan ɗayanmu baya iyawa an yi makki na jaba'atahu ya tabbatar da goshin shi min al'ardi a saman ƙasa saboda ne saboda zafin rana ɗaya kan iya faruwa musamman ranar juma'a a waje idan mutum bai zo ba da tafi ko ka zo da tafin kanka yana zuwa ƙasa to akwai lokacin da zaka ga musamman wurin akwai tsakuwa to sujadar ta kan gagara za ka yi sujadar ne sama-sama kana haka-haka har dai kana allah allah ruwa ta su to ga ai khushu'in wannan sababin tabbatar da shi kaga ai abu ne a zahiri ga shi ne to ana ce ce idan mutum ya kasa tabbatar da goyishin shi a saman kasa ba sa bahu sai mutum ya shunhuɗa rigar shi ya shunhuɗa tuhon shi ko hannun rigar shi ko dai abin da ya saura na rigar shi fasaja da alaihi sai su gada a saman shi saboda mi saboda zahin wannan rana an gane ko malice ma yi hazu min alhadis irin abubuwan da za mu fa'idanta a cikin wannan hadisin na farko lalle lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin sallar azhar da sahabban shi a cikin lokacin rani to yakan yi ne lokacin da ita zahin ranar a cikin yanayi ya karye ana fahimta da ya ce fa'abri dukin ko to zafin ya karye a yanayi amma an gane ko kenan ba da inkisari hararati shams bayan zahir ranar ya kare amma wato sauran zafinta a ƙasa har yanzu yana nan bai huce ba abinda ta zafafa su ba su huce ba amma a yanayin yayi ibradi amma abubuwan da ta zafafa su har yanzu ba su huce ba kun gane wannan din yawa kenan shi yasa kenan suke sallah suke sanya wannan kira da sai nuna cewa yana ibradi amma abubuwan ba su bushe kar mutum ya fahimci cewa da aka ce ku sanya ya sallah to yanzu bari zai sai komi ya yi sanyi kasar ma ta yi sanyi to ga ya lasar ma ta kusa wuce ka yin dai ka samu irin wannan yanayin to sai ka huce lasar ma ko ba ka ba to yanzu abin da ke ni sanya yawon a yanayi ne amma irin su duwatsu irin su ƙasa suwaye har yanzu dai zahin na ce na nan to sai mutum in ya kasa su zira to sai ya matakai yadda zai kare kanshi da wannan haka sabai suke a fa'ida ta biyu hadisin yana nuna halarcin mutum ya sayin ya shamaki tsakankanin shi da ƙasa ko tuhon shi ko abin da ya kama da haka yayin da yake sallah amma a halin bukata a halin bukata saboda zahir rana tsananin sanyi kaya saukuwa mana abin zai cuce ka duka wannan bukatu ne an fahimta ko to babu laifi ka san rigarka ko wata tufarka ko wani abu wanda zai kare ka game da wannan abubuwan da za su cuce ka a waɗansu daga cikin malamai sun raba irin abubuwan da mutum zai sanya ma zai kasance shamaki ne da ƙasa da goshin shaye da zai sujada sun kasa su kashi akwai abin da munfasilun anka akwai abin da ya rabu da kai kamar mi kamar tafi ko za ka shunhuda tafi ka yi mi ka yi sallah a saman shi kaga yi za ka ɗora kosinka ne a saman shi ya ya sha makanci tsakaninka da kasa ko bai sha makanci ba ya sha makanci amma wani abin munfasilun anka wannan tafin manya-manya da muke sallah a samansu tabarmi kaza kaza da sauransu duka sun mana shamaki an gane ko to wannan fala karahata in abu arabe yake da kai to babu karhanci an gane amma na ma sun ce akwai wurare guda biyun da bai halitta ba kamar abin da ke munf- ya rabu da kai ne amma dan abu ne wanda yake bai- bai bai huce wajen sujadan ba kamar mutum da dan musuwar ɗin shi yana sallah sai di- sai ya shunguda sai ya rika sujada a saman shi suka ce wannan bai halitta ba saboda mi wani akwai tashabbuhi da rawafid shi'a su ne suke da wannan tsarin suna da wadannan dutsensu a aljuhunka a sakot ɗinka ko harin suka ji haka suke kasan Kar- Kal- eh, Kal- Kal- menene karbala kasan karbala akwai dutsen can shi ne mutum zai ka yawo da shi a saman zai rika sujana in yana sallah in ya zo su da ce hudu sai aje sai su jana saman shi haka zai sallah To, abu dan karkane suka ce ko da a rabe da kai yake inda irin wannan ne suka ce makuruhi ne an fahimta duk wani muna zan ce idan babu cutarwa a haka kawai kuma suka ce abu na biyu wanda ya rabu da kai amma shi ma makuruhi ne mutum wanda yake mai wasu wasi ga shi tafi ne amma me yasa ke shimfiɗa shi shi a wajen shi bai yarda da wurin ba kawai inda zai sallah shi ka a je da hutsari ma a ciki ko wata da jinsa kaza kaza abin ya zama to mishi al'ada suka ce shi wannan makruhi ne baya halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wajilat liyal ardu masjidan wa tuhura an sanya mini kasa ita ce abin tsarki na shine abin wurin sallah na duk lokacin da ɗayan ku sallah ta kama shi a ko'ina ne ya sallah ba sa ka wannan kokwanton ba kawai da kaga wuri ka ce akwai najasa to wagaya maka to wannan wasu wasi ne shi yasa suka ce shi ma wannan bai halitta maka ruhi ne an gane ko kenan abin da yake rabe da kai halakka ne sai da waɗannan abubuwan guda biyu amma abin da yake jikinka ana fahimta ko mun yanda ya faɗa da gari cewa da sauransu makruhi ne shi kuma kai sujada a jiki kasa kai sujada ya kasance ya sha mukanci tsakankaninka da ƙasa sai inda bukata kama ana an fahimci tafsilin da su waɗannan malaman suka yi yawa a sai gaba na ƙarshe a cikin wannan hadisin taufiki ƙoƙarin haɗa waɗannan hadisan guda biyu wanda malamai suka yi idan ka kalli hadisan guda biyu a zahirinsa kama akwai ta'arut kama akwai cin karo da juna ko wancan ya ce a sanyaya kuma yanzu ya ce suna sallah a cikin rana to wato tafsilin kamar ne da muka faɗa ne cewa wato ibradin a yanayi ne amma sauran asar da abubuwa duka wato su ba su yi sanyi ba shi yasa kenan a suke sanya wannan tsakankaninsu da wannan kenan tsakankanin kansu ko kuma wuce goshinsu da ƙasa na'am yanzu kuma sai ku yi baya baya ku komo hadisin wancan kuma an gane ko malice babu qada'is salatil fa'itati wa ta'jiliha baban da yazo yake bayani sai ku sami shi eh hadisin Anas ne shi ma ko man nasiya salatan shine to sai ku sai ku sami shi wannan matashi matashi babu qada'is salatil fa'itati wa ta'jiliha wato baban da ke bayani akan rama sallar da ta faucewa mutum sallar da ta barka wata ajiliya da kuma gaggauta ramawa alhadisul hadi ashar ba da mi'a hadisin 111 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليسلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يسليها إذا ذكرها نعم ودنا حديثي بخاري ده مسلم wato sun fitar da su hadisin Anas dan Malik ya dala tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man nasiya salatan duk mutumin da ya mance wata sallah kaga da akwai mantuwa kuma akan mancewa kuma wannan bayanin cewa ya sakaki ne da bi a shirin adam wani lokaci wasu yanayi za su zo sai ka mance to duk mutumin da ya mance sallah manzo ce faliyu salliha to mutum ya sallace ta idan zakaraha lokacin kawai da ya tuna kana tunawa kawai wani abu ya zo ya shagalce ka sai abun ya zo maka sai ka tuna to kawai lokacin in baka da arwalla inda arwallaka kawai ka samu wuri wanda ya dace ka kalli gabas ka yi ta in baka da arwalla maza ka je ka yi arwalla ka zo ka yi ta in jikinka ko wani jinsin da yake bukatar ko ka yi wanke ko ka yi wanka ma'ana dai kawai kana tunawa abin da yake gabanka yanzu yan ma'ana hanyar da za ka baka sallace ta manzo sallallahu alaihi yake cewa la kafara tallaha illa dhalik babu ai wata kafara da zaka yi kawai sai wannan wa tala qawlan qawluhu ta'ala annabi sallallahu alaihi sai karanta fadar Allah madaukakin sarki wa aqimis salata li dhikri mana ka tsayi da sallah dan ambatona kina mana dan tunawa kana tunawa mana ka tsayi da sallah wa li muslim ruwaya ta imamu muslim man nasiya salatan duk mutumin da ya wance wata sallah au nama anha ko ya yi barci game da ita kai wani ya ƙari ko ko ka manta ko kai barci waɗannan su ne uzurruka guda biyu na shari'a wanda suka ba mutum daman mana ya rama sallah ko mantuwa ko barci shi malamai za mu ga cewa sun yi bayanin cewa barcin da ba kai ba ne ka haifar da wannan babu sakakinka a ciki shi ne baka da laifi ya ce kenan au na ma'ana ko ya yi barci game da wannan sallar har lokacin ta ya huce fa kafaratuha to kafarata an yusalliha idza zakaraha ya sallace ta lokacin da ya tunata ta a malamai sun yi saɓani game da ita wannan sallar da mutum zai rama kamance ko kai barci to wannan ramuwan da za ka yi wajibi ne ka yi mubadara ko ko ya halitta ka yi ta ma'ana yanzu ina cikin wani aiki sai akwai sallar a zahar misali ban yi ba ina cikin wani aiki sai abin ya haɗo mini zan datse wannan abubuwan abin in je kawai in yi wannan sallar ko ko bari zan yi in kammala wannan abubuwan da nake yi tukwana in yi wannan sallar ana fahimta to shi ne suka yi saɓani wajibi ne kawai daga na tuno ta in katse in je in yi ko ko ina da sararawa in ɗauki wani lokaci in je in yi to jumhurin malamai daga cikinsu akwai al'immatul arba'a abu anifa da malik da ahmad da mabiyansu sun ta akan cewa almubadaratu wajiba ma'ana ka yi gaugawa kana tuna ka katse komi kawai ka yi ta wannan wajibi kamar da za mu gani sun kafa hujja da ni falyusalliha idza zakara ka sallace ta kawai idan ka tuna suka ce kaga wani na numi kana tuna kawai amma imamu shafi'i ya taya kan cewa wato gaggautawa mustahabbi ne ba wajibi ba ne an gane ko amma ya ce ya halitta mutum ya jinkirta misali kana wani ɗan rubuce-rubucenka kana so ka yi shahi guda ka yi rabi shi ganin sai ka tuna sai ka to barin kare wannan sai tashi yi sallah an gane kuma da wani irin aiki ne dauki kowane irin aiki ne kana yi zai dauki minti rabin awa awa daya awa biyu sai ka tuna to za ka bari sai ka kare shi ko ko za ka katse shi ne ka zo kai ana fahimta jumhuru suka ce kawai katsiya za ka yi ka zo kai imamu shafi ya ce a'a an so ka katse ka zo ka yi amma kuma ya halitta ka jinkirta kuna fahimtar wannan istilahi kuma ganganu nasu yawa shi imamu shafi'i Allah shi ganshi da gafara ya kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wata rana tana cikin tahiya kuma sun yi tahiya cikin dare sai suka zo ƙarshen dare amma kowa suwa ba ta yi ba amma ƙin kwanta suka yi shi bilal ya ma ya zo ya jingunu a cikin tagwayar najeriya ga alfijir ya keto gaba ɗaya barci ya kwashe su sai da rana ta hutu ta fara gasa su tukun suka falka ba ya asuba ba kuma ana tashi ran salasalama ya ce kulabta kulabta mu tahi ta wannan wuna akwai shaɗan sai da aka labta aka yi tahi aka yi aka bar wurin to aka je aka zauna sai aka yi aka shirya aka yi sallah Imam Shafi ya ce to wannan kaga ya nuna cewa inda a ce wajibi ne suna tashi kawai mi za su kawai sallah za su an fahimta ko yawa to su jumhur kamar da muka faɗa hadisin babe shi suka suka shi da shi suka kafa hujja kuma suka suka ba Imam Shafi ya amsa cewa a'a ai ai ba jinkita ba suka yi ko kai ba misali a ce da ka tuno akwai janaba a jikinka ka san kai can za ka je ka samu ruwa to hidimar da za ka tashi ka yi na yin sallan da inganta ta wannan ba a lissafa shi a ce ai ai ba zama da kai wani abin ka da ba kenan wajen su inganta sallan ne kai shedan ya musu wasu wasi su zo da ita mai kyau suka tashi duka da tashin su da tahiyar su duka cikin hidimar yin sallah ce a mai ne mafi kyau haka jumhur suka ba imamu shafi'i wato amsa ina ta fahimta na haka dai wato inda ba da wani uzuri ba kawai falyu salli ha iza zakara wannan yana da ƙarfi kana tuna kawai ta shiga an gane ko kuma wannan hadisin malamai suka ce wannan dalili ne akan me akan yin salloli waɗanda suke na sababi a auqatun nahyi lokutan da aka hana bayan la'asar bayan sallar asuba kayan rana ta keto kaga lokuta ne an hana an hana sallah an gane ko to amma in ka tunawa wanda lokacin su waɗannan ba a hana su saboda su ga sababin su kuma saloli na farilla a sai kuma sabani na biyu wanda malamai suka yi a cikin wannan mas'ala sun saba akan idan mutum kuma ya bar sallar da gangan kaga yanzu ai babin yana bayani ne akan rama sallah ko idan ka mance ko kai barci kaga wannan kana da uzi na shi na shari'a ko ba ka da laifin komi an gane ko to mutumin da ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fita shin zai rama ko ba zai rama ba da farko su malaman gabaki ɗaya sun yi tafaki duk mutumin da ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fita ya zo da wani zunubi mai girman gaske an gane ko wanda wannan zunubin zai gadar mishi da azaba sai dai Allah gafarta mishi a ala'immatul arba'a imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi da ahmad bin hanbal wato sun tafi akan cewa lalle wannan mutumin ya yi duk mutumin da ya bar sallah da gangam ta wuce ya yi babban zunubi to amma kuma zai rama ta an gani zai rama amma kuma ya cancanci ukuba sai Allah ya mishi azaba kawai ya rama mai sai mishi azaba sai dan Allah gafarta mishi an gani amma waɗansu daga cikin magabata as-salaf da kuma khalaf da waɗanda suka biyo baya sun ce duk mutumin da ya bar sallah da gangam har lokacin ta ya fita ba tare da wani uzuri ba to babu wani hanyar ya rama an gane ko har abada ba shi da damar ya rama kuma ko yayi ba a karba daga gare shi ko yayi ba a so ko kuma suka ce abin da yake kan shi kawai ya je ya yi taubatan nasuha ya yawaita istighfari ya yawaita nafiloli ko sun cike gurbin wannan sallar guda da bari da gangan an gane wato maganar ta biyu na cewa duk mutumin da ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya huce cewa babu damar ya rama kawai istighfari zai yi magana tana da ƙarfi saboda Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta farilla ce wanda mai lokaci ko a mata lokaci kamar da sauran ibadodi aka musu lokaci azumin nan da muka bar shi wata ɗaya da wani abu da ya wuce kaga ilu an mishi lokaci ko kowa ya yarda da ce zan jinkirta azumi na in ƙi shi a ramadan sai ce zan yi shi a shawwal ko zulqa'ada ko zulhijja yayi ko bai yi ba bai yi ba a yau shakin aikin haji an mishi lokacin shi ga sunan ashhurul hajj shawwal zulqa'ada da ashhurul zulhijja wannan sune lokutan yin haji ni nace ai ramadan falala gare ta ni a ramadan ma zan yi hajji na ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba kowanne an sa musu lokaci to ita ma wannan sallar an sa mata lokaci ke bal ma lokacin ma ba haka aka bar maka shi ba sai da aka faɗi ga harko ga ƙarshe ita ma wannan tana fara daga nan kowanne ya ga harko ga ƙarshe ga harko ga ƙarshe kuma a sallar ma dukkan mu mun yi ittifaki yanzu muna ƙare sallar isha'i sai ce ni yau so nake ni barci umuri sai ce bari in gama da asibata ni ba zan tashi wani rana ta fito misali sai na janyo asuba ne ta yi ko ba ba saboda ni lokacin ta biyu ba to a lokacin da aka kai da aka ce asuba daga ketowar alfijiri zuwa hudowar rana sai kuma na bari sai rana ta fito sai na yi ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba yadda can ba abin nan ta to haka in ta wuce sai da wannan uzurin an gane ko salata wanda suka ce tuban mutumin yana da wahala da gangan ko aka ko ka iya to ramuwa baya baya maka wani kuma ka kalli akwai al'amura masu mahimmancin gaske ka san lokacin sallah da mahimmanci mutum duk rashin lahiyar da yake duk rashin lahiyar da kake inda hankalinka yana jikinka to sai ka yi sallah a lokacinta sai ka yi sallah a lokacinta sai dai a ciki ana iya maka sulhu a baka rukusa in alwallar tana baka wahala kaza kaza kaza kakan iya yin jin misali ka hada wannan da wannan ka hada wannan da wannan amma duk rashin lahiyar ka sai ka yi sallah a lokacin ka kalli yaƙi yaƙi na nasarar salama ya matsala ce ta rai ko mutuwa na karya musulunci ko ya ci gaba amma lokacin sallah ya sai an yi sallah ne a yi salatul khawf mazan salama ya yi sallah da waɗannan ya yi sallah da waɗannan kuma kafiran suna suna suna gaban gakutan ga su can gakutan in suna bayan ku ne to rabuwa bi za a yi salatul khawf sai ku rabu biyu wani suna gadi ka a zo a farmin kuna sallah sai su zo su yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama sai su koma ko sai ku zo yi ida sadaku in kuma a gaban alƙibla take suna kuna kallon su to in ka ga wani yanayin da ake sallah sallah ce guda ake yi in waɗansu suka yi ruku'i ku kuna tsaye sai sun sa zo ku ku koma wani yanayi ne da ba yanda za a yi a gafala kowa ya je su ko kowa ya je ruku'i ka ji da wani tsare-tsaren da aka zo da su inda sallah na akwai daman a bari lokacin tsaye wuce gaskiya da an wuce da an bari an ce ku bari in kuka kare kuka je gida kuka dan huta ma kuka yi wanka jikin ku yazo ku rama sallolin ku na wata guda kuna yakin nan ko ba ka ba kuma kallan sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wa abu ya rinca ne to ku yi sallan ma kuna bugun wuyan kafin kana saman dokin ka kana sallah kana bugun wuyan kafin duka mi mura'atan lil waqt dan kallon lokacin karya huta to zo ni kawai yana nan ana biki a gidansu ko ana biki ko shi ne mai bikin ko ita ce mai biki shi kenan kawai a gafala ana ga lokacin ya ce a bari na yi jumlatu ko gona gona ma na yi ko mutum ya je gona yana ta noma ya ce sallolinsa ya dawo gida wallahi wallahi wanda ba karamin kuskure ba ne ko an je kasuwa mala ana cin kare ɗaya ta yi lokacin mutane su tururu kana ta amsan kuɗi mala sai ka ce a na je gida na haɗa su kuma layin kasuwa masu bin ƙauye ana samun da yawa wajen sai ya zo gida zai azahar da la'asar da magariba isha'i eh eh a yi watsi lokacin sallah kuma har ya wuce to lawa na ba ƙaramin ganganci ba ne in har akwai waɗansu wanda za a ɗaga musu ƙawa a musu rukusa wala wanda muka zara da amusu mara lahiya da amushi mai yaƙi da amushi duk ba mu ba su dama ba sai kai mai lahiya haka kawai a ba mala da haka uzuri biyu ne na ramin sallah kawai ko ka mance ko ka yi barci amma ban da wannan ka bar sallah daga gaba lokacin ta ya wuce ba la ka je ka yi tisi da fani kawai Allah ya gafarta maka na'am eh shi ma yayi shida ma wannan rufi alqalamu an salas Annabi sallallahu alaihi wasallam an dauke alqalami akan mutane guda uku akwai majnun mahaukaci har sai ya warke kaga mutumin da da da da ya bi kace hankalin shi ya gushe mawukaci kenan wal majnun kenan hatta ya fika har sai ya dawo hankalin shi wannan shi ba wal kalmi kai shi dama ka gani ko ko kada tambaya zai rama ko bai rama ba ko eh to su wannan wasu wani sun yi sabani tun da ya abin a lokacin da zai wuce ba ba shi da taklifi a kan shi kawai dai a kalli gaba wasu suka ce kuma zai rama wallahu a'lam Na'am. Na'am. In ya suma in ya tashi kawai zai rama. Ya shi wannan babu babu zama. In ya suma in ya tashi sai sai kamar barci kawai hukuncin shi kamar mai barci. Na'am. Malai ce ma yukhazu min al-hadisi min al-ahkam. Ababen da za a dauka a cikin wannan hadisin na hukunce hukunci. Na farko wajibcin rama sallah amma ga annasi wanna'i ga mutumin da ya mance ko ya yi barci yayin da ya tuna an gane ku amma wanda ya bari da gangan to akwai matsala wajibcin gaugawa game da aikata ita wannan sallar wajibi ne kina mutu akan kaulin jumhur an gane ba kaulin mamu shafi ba kana tunawa to maza maza ka yi ta kadda ka jinkirta ta domin jinkirta ta yana nuna kenan akwai sakaci ma a tare da kai kuma ma mutum ya yana in ya san girman sallah wala baka nutsuwa in dai ka wance sallah daga ka tuno ta sai ka ji babu abin da yake gaban ka wallahi sai dai ko karama ta to za ka kuma ka kai wani sakaci sakaci kuma sai sa Allah ka kai wannan kenan wajibi ne a arama ta da gaugawa daga antuna abu na hudu abu na uku daga cikin fa'idodin wannan hadisin duk mutumin da ya jinkirta sallah saboda uzuri na shari'a kamar mantuwa ko barci to babu wani laifi a kanka babu zurbin komi a kanka an fahimta amma malamai suka ce matuƙa mutum bai yi sakaki ba wajen haifar da wannan yin kamar mutum ya yi barci bayan shiga lokaci azawar ta yi ta shiga karhe ɗaya misali kuna yi karhe ɗaya da minti goma sha biyar kawai sai ka je ka kunna benti ka sha wata hura ka kwanta ka ga ka ja ka yi wannan ko ba ka ba to amma ka daddake ka ce a lokacin sallar sallar minti goma sha biyar amma ta ɗauke ka a haka da niyan kai ba ka yi barci ba amma ka zo ka shirya ka kawo shunhuda ka kawo benti ka kwanta duk saura minti goma sha biyar to kai ka haifar akwai gudunmuwa ka a ciki to a irin wannan suka ce mutum yakan iya yin wato laifi ko kuma mutum ya san cewa in ya kwanta hawa ba ya tashi ba kuma bai dauki ba sabubban da zai sa ya tashi ga kana da rebe kana da salula kana da kaza kana da kaza ya kike sawa to a irin wannan ma takan iya yiwuwa kai laifi a idan ba ku manta ba cikin hadisin kaga ai ya ce la kafaratan laha illa zalika ko wannan lafazin bukhari kenan lafazin muslim yake cewa man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha kafarata to kafara da aka ambata anan abinda ake ni mana babu wani zunubin da ya aikata kawai a ma'anar abinda ake ni kafarar cewa ba za ka yi wani aiki ba wanda zai isar maka yanzu misali na wance sallah ta wuce ko to babu zan ce a ce in ciyar misali kamar da waɗansu abubuwa ake cewa ko kuma a ce ka yantar da bawa a'a kawai ka mana abin da zai isar maka kawai ita in za ka ita ba da bai ci wurinta shi ma na ka fara tuwagin idan babu abin da za ka yi a madadinta sai ita in an fahimta ko na'am a wani lokacin da sarau minti uku to ina ga nan za a dakata na'am na'am mutum yi mance isha'i ai ya sa wani hadisi ta yi fali salliwa iza zakara ya sallace ta idan ya tuna kuma kai ka wata yata isha'i ta zo wadan aina ya samu wanda fikin wannan kuskure ne kuma ya sa ma hadisi an gane ko kenan rama ta alfawar ne kuma wujuban na'am na'am na'am rashin halittin eh misali abin a ce a jikinka yake inda ba bukata ya kawo mutum al'adar shi inda zai zo ya fito da tafin shi babu laifi malamai sun yi bayanin ma misali kamar in a ce a masallacin akwai kazamta akwai kura wani daga ya shaka hasasiya zai kama shi mara ta kama shi kaza kaza kaza da sauransu suka ce wannan babu laifi hatta ma an ma na jikin naka ne ba ma ka ka tafin ba ko riga ka ce ka sa ya sha makanci ka suka ce babu laifi mana duk dai in akwai abu cutarwa akwai bukata kana isawa yayin mutum ya ce inda babu wani a a wani wasuwasin na bai yarda ba da tsahara wurin kawai shi jin daɗin shi ya a saman tafin shi zo da shi ba ce ya laifi kira wani yaro ma kenan dai yana sallah yana ba ta muhimmanci sosai wallahu ta'ala alawa to amma su wasu ka wani yana ganin kamar kayan burgewa ne yana zai rike tabji ya rike tafi a wuya yana tafiya shi ne komi ana so a yi shi na na na na na na ai misali shari'a ta ba da dama idan mutum yana bulaguro musamman waɗannan salloli guda biyu zuhuraini da isha'aini ma'ana zuhuraini da azahar da la'asar isha'aini magariba da isha'i an baka dama misali kamar magariba kamar kana iya barinta in dai ba za ku je ba har aje wurin da za a je sai ka gama ta da isha sai ka yi jamu ta akhir kenan an gani yawa to ita dama sallah duk yanda yanayi yanayin da kake ciki shi zai baka dama da ce kamar sallar asuba ce gashi rana za ta huto to in dai lokacin zai wuce duk yanda za a yi kai sallar ko taimama za ka ga sauna mai kura-kura a wajen ka yi ka yi sallar ko da baka kallon alkibla sai an yi na'am na'am eh kana yin mutum yana yin kasar in dai ko inda zai ce sunan shi bulaguro in dai mutum musulmi ne zai yi bulaguro kowane irin bulaguro in dai sunan shi bulaguro ne zai shi to yin ce yana dama ya kasar ko babu zance irin a cewa ya ka ɗauko ta dama da ka mutu bulaguran tuni a ɗauki kake da ita eh na'am eh na'am na'am eh shi ma tun da ka haukace aiko abu ya tabbata amma da suka ce dai kana da kamashu tun da kai ne ka sabbaba wani haukan naka suka ce kakan iya samun zunubi a kan wani Allah ta'ala ala wa alam eh a yi ko ina gida ne ko ina ya ce gida ne ko ina cika zai ya zama ɗan gari kenan in ya zo inda da matar sharan ka zo nan ma gida ne can ma gida ne tsakanin a tsakanin yana kasaru ya ma in ya zo garin da matar shi da ɗiyan shi to ya zo gida can ma da matar shi da ɗiyan shi na da matar shi da ɗiyan shi ko ina yace gida ne na'am ta yi insha Allah kenan nan zamu dakata mun da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad